الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله za mu tashi daga inda muka tsaya a cikin littafin Allah mai girma alkur'ani a cikin tafsirinmu na watan ramadan na wannan shekara mai albarka shekara ta 1425 da 45 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daidai da shekara ta 2024 bayan haihuwar annabi isa ruhullah alaihi salam da fata kuma wannan shine karatunmu yau na tara insha Allah da fatan Allah shi mana muwafaqa ila ma yuhibbu wa yarda bi karamihi wa manni malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما
أمم.
وكذلك نجزي المحسنين Allahu akbar to muna nan cikin kissar annabi Yusuf alaihi salam cikin suratu Yusuf mun kawo inda dai har aka ce an jefa shi rijiya aka zo aka gaya wa mahaifin shi shi ko mahaifin shi ya gane cewa dai akwai dai abin da aka yi dai ba- ba da aka ce kura ta cinye shi gari amma nan an jefa shi rijiya ne mahaifin shi kuma ya gane ya ce to shi kenan kun dai je kun yi abin da kuka yi fa sabarun jabil wallahu almusta'anu ala ma tasbun to a kuma yan- an zo an sai an zo an ciro shi a rijiya har an sai da shi an kawo shi misra wajen wani babban basarake a misra ya kawo shi wajen matar shi ya ce ga yana ki kula da shi ki kyautata mashi ta yi nan gaba ya amfane mu ko kuma mu rike shi matsayin ɗa tun da ba mu da ɗa a to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce haka nan muka ba da dama ga annabi Yusuf don kuma mu sanar da shi fassarar mafarke-mafarke da wanda ya da wanda za a yi nan gaba ma Allah shi mai rinjaye ne kan al'amarin shi amma mutane ba su sani ba in Allah ya shirya abin shi ba a iya tarbewa a hana shi zartuwa dole sai ya zartu amma mafi yawan mutane ba su san haka ba shi yasa suke ta wahal da kansu to daga nan ne za mu ci gaba Allah subhanahu wataala ya ce yanzu da annabi Yusuf a kinsa mu yana gidan basarake hannun matar shi mai kula da shi ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما الله سبحانه وتعالى يقول عند النبي يوسف يكي متك كرفين شي شكرا كما تلاتين كينا آتيناه حكما وعلما سيمك باشي hukunci sanin hukunci da kuma ilimi wanda zai aiki da shi a matsayin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ta yiwu annabta ce aka bashi tun sannan ta yi kuma sai da ya gama shekara arba'in komai ya ya daidaita to Allah ya ce Allah subhanahu wataala ta adna hukuman wa ilma muka ba shi sanin hukunci da kuma ilimin yadda zai gudanar da al'amura wa kadhalika najzil muhsinin kamar haka ina yadda kuka ga annabi Yusuf alaihi salam yana cikin masu kyautatawa kuma muka yi mai kyakkyawan sakamako to haka nan muke saka ma dukkan masu kyautatawa duk wanda ya kyautata tsakanin shi da Allah to zai ga kyakkyawan sakamako wanda ya munana kuma to abin da ya gani shine abin da ya aikata Allah ya kiyaye mu na'am
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه mhm وغلقت الأبواب ربه mhm, وقالت هيت لك mhm, قال معاذ الله mhm, إنه ربي أحسن مثواي mhm.
إنه لا يفلح الظالمون
Allahu akbar to an fa- an sa- an sani dama cikin kisan nan cewa annabi Yusuf alaihi salam Allah ya yi shi kyakkyawa wanda duk a mutane in ba mutum ɗaya ba ba wanda ya kai kyan shi ko ya wuce shi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk wanda ya gan shi dole yana son shi balle kuma a matsayin shi na namiji ma- ma- mace ta gan shi ita kuma wannan baiwa Allah da aka kawo shi wajenta mun faɗi yadda masu kisa suka ce dama ta asalin auren da ta yi ma wannan mijin nata ta taɓa yin mafarki ne tun tana budurwa cewa ta, ta- ita matar azizu misra ce wanda ya sa ta ƙi auren kowa har sai da aka zo aka auren da ita ga shi azizu misra ɗin domin an nuna mata yusufun a mafarki amma da ta zo ya ta ga ah, to ai ba shi ne wanda ta gani ba kuma ga shi ne azizu misra to amma dai sai ta haƙuri haka nan cikin damuwa kuma ta samu mijin nata ba mai lafiyan daidai da ɗin mazakunta ba ne saboda haka ba masu haihuwa amma dai sai ta haƙuri haka amma daga daga lokacin da aka kawo annabi yusuf alaihi salam sai ta ga cewa ah to ai kawai wannan shine ma wanda tun can asali ta gani a mafarki to saboda haka zuciyarta ta ɗamfaru da yusuf kwarai da gaske kuma gashi tana gidan mai gidan shi saboda haka sai sai ta dabaru ya za a yi ta samu biyan bukatarta a wajen yusuf ko da yake ba shi ne mijin nata ba shine wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi to musiba ta uku da annabi yusuf da musiba ta gaba da annabi yusuf ya shiga ita ce wannan fitinar matar da yake tare da ita da kuma sauran mata daga baya wa rawad allati fi baitiha wanda yake a ɗakin ta tana kula da shi wa rawadathu fi nafsihi an wa rawadathu allati bi baita an nafsi ta neme shi game da kan shi tana son ta samu biyan bukatar ta a wajen shi irin ta na- ta mace da namiji da ta shirya za ta samu wa ghallaqat al abwab sai ta kukkulle ɗaku- ƙofofin gida lokacin da mai gida baya nan ta shirya ta ci kwalliya ta kimtsa aka rihe kofar waje ta sa wa hadimanta aka rufe kofa ta can aka rihe mai binta aka rihe mai binta malamai sun ce wajen kohohi bakwai wanda duk kafin ka fito waje sai ka bubbuɗe su duk ta sa aka kukkulle sannan can ta ne ta shirya ta ci ado ta kimtsa sosai sai ta ne sai ta irin daba duk dabarar da za ta yi ta mata murawada abin- abin da ake kai murawada wa rawadar hudun nan wato mace ce ta kurin ce ta kokarin neman yadda za ta shawo kan namiji da lallashi da wani dan maganganu da wani dan maganganu da irin na wanda suka shafi wannan ko kuma shi namijin ya ta lallaban mace yana son ya kai wannan eh, matsayin to saboda haka sai ta kokarin lallaba shi bayan ta kirka ta gama komai ta wagallaka al'abu duk ta kulla kofofi wa qalat haytalak ko kuma hitalak sai ta ce mashi to yusufu kaga kaza ka kaza ta ce to yanzu ya rage naka taho kawai ba wani abu yanzu da zai- zai- zai- zai kawo cika Ah, saboda akwai wata kisa da aka ce ma sai ta kira yusufu ta ce kai yusufu gashinka da kyau yake cikin murawada ne ta ce ya ce a to wannan gashi ai in mutum ya mutu shine farkon abin da zai fara zuganyewa kai fuskar ka da kyau take ta ce to fuska ai da mutum ya mutu wannan ita ce farkon wanda za ta fara zama tsutsa za ta fara cinyewa ba wani abu bane wannan sai ta dai jawo hankalin shi da irin wannan sai ai ko kai kaza kaza ta ce to ai ce to ai wannan kuma da mai gidanki shi ya fi cancanta da irin wannan abubuwan ba ni ba to karke dai ta nuna dai ai ko ta halin kaka tana so ta taimai ta karfi وغلقت الابواب وقال الحيت لك تشي تو كتاهو كوي با سوران متى مغانا قال معاذ الله النبي يوسف عليه السلام ce a'udhu billah ina neman tsari ga Allah daga aikata irin wannan mugun aikin ke hakuri ba zai yiwu ba innahu rabbi ahsana maswaya ko ba komai wake wannan mai gidan fa mijinki rabbi mai gidana ne ahsana masawaya ya kyautata zama na a gidan nan ba irin mutuntawa da bai mun ba da sha tara ta arziki kuma yanzu a ce ni ne zan zo in yi mai wannan abu ai bai kamata ba ki haƙuri innahu rabbi ahsana masawaya innahu la yuzlihu zalimu inni haka la zalunci kuma al'amarin yadda yake masu zalunci ba sa rabauta ba sa samun rabo ki haƙuri ina ita kan dai ta riga ta tahi ba ta tunanin komai sai bukatar ta kawai to ka gani to wannan ya gaya mata zahiri iya abin da za ta iya fahimta kenan ko rabbi ya ahsana masa waya kaga mijinta kenan ko to amma tunda hamma ya kiyaye mutuncin mijinta wanda ya sawo shi ya zo kuma yake kyautata mashi to ina ga kuma haƙƙin mahalicci a matsayin shi na ma annabin Allah wanda ya san Allah wanda Allah ya halicce shi ya mai baiwa iri-iri wanda ba ta da iyaka har in zai kiyaye haƙƙin mijinta to ina ga haƙƙin mahalicce shi to amma ya gaya mata abinda ita hankalinta zai ɗauka ne innahu la yuflihu zalimun na'am ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين الله أكبر تو الله سبحانه وتعالى ولقد همت به hakika ita dai wannan baiwa Allah zulaiha ta himmatu da shi kwarai da gaske ta ba da kanta kawai ba abin da take jira sai biyan bukatarta shi ko annabi yusuf alaihi salam laula an ra'a burhana rabbih la hamma biha shine ma'ana ba dan ya ga hujjojin ubangiji shi ba to da shi ma yadda ta himmatun da shi da shi ma ya himmatu da ita to amma shi ba zai bai himmatu da ita ba yadda yadda yadda ita ta himmatu da shi shi kan yana nan yana mai neman kariya daga wannan mugun aiki kada ya afko eh laula an ra'a burhana ba dan ya a irin wai ma'ana a irin bashariya ta dan adam yadda ta yi mai a irin bashariya ta dan adam yadda Allah ya yi shi tsakanin mace da namiji irin abin da ta yi mashi laula an ra'a burhana ba dan ya ga hujjojin ubangijin shi ba ba dan shi ma'asumi bane Allah baya barin bayin shi irin wannan su wani wannan irin mugun aikin wa hammada to ai da shi ma abin da ta yi mai din ya kamata inda ba shi bane shi ya damu da ita din to amma kuma ina ai ra'a burhana rabbihi ko ya ga hujjar ubangiji shi ba zai wannan abun ba zai yiwu gare shi ba su annabawa bayan Allah Allah ne official ne na Allah Allah ya riga ya tsarkake shi ya tsarkake su wai malam buti yana faɗi game da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa karuman nafsuhu fa ma yaqulu suhu suhu ala qalbihi wa lal fasha'u karuman nafsu annabi zuciyar shi ta ta girmama hankali ran shi ya girmama ya mutunta saboda haka asu wal fasha'u da wani mugun aiki da wani alfasha fa ma ya furo alaƙa bi bai fa ko tunanin ma bai faɗowa a zuciyar shi to haka annabawa suke tunanin saba ma Allah ma bai faɗowa a zuciyar shi balle a ce har sun himmatu su aikata saboda haka annabi Yusuf alaihi salam ita je ta zaku da shi har ta himmatu ta sadaukar da kanta kawai ita jira take kawai ta samu biyan bukatarta amma shi laula an ra'a burhanan rabbi muhammad ba dan ya ga hujjojin ubangiji shi ba shi ga yadda yake to da ai yadda ta mai din muhammad ya shi ma da ya kula da ita din ya himmatu da ita da abin da zai faru ya faru to amma ba zai faru ba tun da shi ra'a burhanan rabbi irin matsayin shi nashi wannan ra'a burhana rabbihi za ga masu tafsirai da yawa suna kawo maganganu cewa ai wa ra'a burhana rabbihi ya ga Allah ya nuna mai Jibril ya zo ya ce mashi in ka biye mata za a shahe sunanka cikin annabawa ko kuma a ya ga annabi yaqub ya ce mai kaza to duk dai wannan ma duk kyale su ai matsayin shi shi kan kanshi da Allah ya bashi da yadda Allah ya zabe shi ai wannan ba zai zo a cikin tunanin shi ba yawwa walaula an ra'a burhana rabbika wa yadda Allah ya faɗi kawai la hammal wa hamma biha ba dan ya ga hujjojin ubangijin shi ba da kawai haka nan yake bashariyar ta dan adam ce ba isma Allah tare da shi wa hamma biha to shi ma da ya himmatu da ita da abin da zai faru ya faru to amma Allah ya kiyaye na'am kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha Allah subhanahu wa ta'ala yace haka muka kasantar da abun dan me linasrifa anhu su'a dan mu ije mu annabi Yusuf mugun aiki eh wato ba mu ije shi daga mugun aiki ba mu ije mashi mugun aiki mu ture mai mugun aiki kaga da ya nihi mugun aikin ne da ya ce dan mu kauda shi daga mugun aiki ko to sai Allah ce a dan mu kauda mashi da mugun aiki wato mugun aiki ne ya nuho shi muka kauda mai ba shi ne ya nihi mugun aiki aka kauda shi ba ne na zurfa an su'a mun yi haka ne dan mu kauda mushi mugun aiki ka gani da Allah ta nasarifa hu an su'i dan mu kauda shi daga mugun aiki wato kaman da ya nufi aikin kenan Allah ya kauda shi a'a bai nufi aikin ba aikin ne ya nufo shi shi kuma sai Allah ya kauda mashi aiki mugun aikin bai bai kawo kanshi ba lai na sirfa an wasu a alfasha dan mu kauda mai da mugun aiki da alfasha shine aikata zina haka muka gudanar da abu muka kauda mai ba tare da wani mugun abu ya shafe shi ba innahu shi annabi yusuf alaihi salam min ibadina al-mukhlasin to ba Allah ya gama ba me kuma ake duk wata kissa da za ta saba ma cewa annabi su bai bai nufe ta ba kissoshi na nan barkatai a tafsirai daban-daban duk wata kissa da za su cewa annabi su yana da wani maili a wajen ta wannan ƙarya ce Allah shaida Allah ita ce innahu shi Yusuf min ibadina yana da cikin bayanmu al-mukhlasina waɗanda muka tsark abubuwan tsarkakewa kaga akwai bambanci tsakanin mukulisina da mukulasina su mukulisina suke kokarin tsarkake kansu suna kokarin kakkaucewa su ko mukulasina irin annabawa su Allah ne kawai ke tsarkake su abun ma bai yiwo ne kawai su a wajen su ba irin naka bane kana ji kana so bari ka dai abin nan amma dai kana dan kokarin kai bari dai in a su kawai Allah ne ke kiyaye su ya tsarkake su abun bai yiwo ne kawai a wajen su إنه من عباد المخلصين نعم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألقيا سيدها لدى الباب
نعم قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم الله أكبر تعال أجل يبكى على الله تنزل الله إن شاء الله الحمد لله قال الله تو وسبق الباب وقدر قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب النبي يوسف عليه السلام lokacin da ta matsa daga shi zai ita ta kukkulla kofofi ya ga ta sa shi a matsi tana neman ta takura mai da yawa sai ya ga cewa to ba wata makawa face kawai ya nemi hanyar gudu ya fita ya bata guri shine kawai mafitan shi tunda da ita ta riga ta rufe idanta ta gigice kawai ba abinda take gani sai abinda take so to sai ya kokarin fita ya gudu ya batta wasa bakal baba sai suka yi rige-rigen zuwa bakin kofa da ita shi yana gudun ya tsira ya tsere ita kuma tana gudun sai ta kama shi ta rike ko ta halitta ka to garin gudu yana kokarin ya fita ya bude kohohi ya yo waje wa qaddad qamisahu min dubur ta kama rigar ta rike ta baya shi kuma yana zahiri gaji ta kece fa ta baya to suna fitowa suna iso Allah ya taimaka yana isowa bakin kofa ita ma tana isowa sai kuma ga mai gida kuma yana isowa wa alfa ya sayyidaha ladal fadi sai suka samu kuma mai gidanta mai gidansu baki daya shi ma ya zo ga wace a bakin kofa ta biyo shi kuma ya gudu rugo to amma da yake makirci irin na mata da wanda suka iya makirci irin na shedan gashi ta biyo shi ya rugo an zo baki goma an yi kasabar da mai gida amma kuma sai ta juya magana maimakon a fahimci ta biyo shi ne sai kuma take cewa wai kalar sai ta ce to mai gida yau kaga irin ta ba ma ma ma da za'u man arada bi ahlika su'an me ya sakamakon wanda ya nihi mugun aiki da iyalanka ai ba wani abu da za a mai illa an jana sai a je a daure shi kawai au azabun ali ko ai wata azaba mai radadi me ya sakamakon wanda ya zo ya so ya mugun aiki da iyalanka to shi mai gidan da nata kirfir an ce mai sanyin hali ne ba mai zahi ba ne mai bin abubuwa ne a hankali ka san mai bin abu a hankali ya fi cin nasarar shi نعم قال هي راودتني قال هي راودتني عن نفسي نعم وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين نعم تو شكرا قال النبي يوسف عليه السلام سيتي آه هي راودتني عن نفسي ni ba Allah ya sani ba ruwa na ita ce ta neme ta neme ni ita ta neme ni ai wannan mugun aiki ni ba ni ba ruwa na ba ni ne neme ta ba to aka tsaya ana neman ya za a yi a gane waye mai gaskiya wa shahida shahidin min ahliha sai wani mai shaida ya yi shaida daga cikin iyalanta ba iyalan shi ba shi kaga tabbatar shaida kenan akwai wani jariri da aka kawo shi wajenta dan wata kanwar innarta jaririn yana shimfiɗa jariri ne mai shan nono shi da shahidi shahidi min ahliha sai Allah ya masa yayi magana ana ta tattauna ya za a ya za a yi me ya faru sai ce to sai jariri ya magana ya ce a ga yadda za a yi a gane shi dai bai ce ga mai laifi ba amma ya faɗi yadda za a yi a gane yace in kana qamisuhu qudda min qubulin a duba in rigar shi an yi tsaga ta ne ta gaba fa sadaka to ita ke da gaskiya wa huwa min al-kadibin shi yana cikin masu yin ƙarya domin kenan ya zo ya tinkare ta ta ci kwalar shi har ta yaga mai riga ta gaba kenan ko yawwa wa in وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين yace a duba kuma wa in kana kamisuhu qudda min duburin in kuma aka ga in rigar shi ta zamo an yaga ta ne ta baya to fa kazabat ita ce ta yi karya wa huwa min sadiki shi yana daga cikin masu gaskiya saboda ai kenan ya nuna ta biyo shi da yana kokarin gudu ne ta rike shi ta baya riga ta yaki kaga wannan abu ne karar zahiri ko na'am فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم Allahu akbar sai aka zo shi kenan a to ga kaga hikima ta Allah ga jariri ya ya bada mafita a duba sai aka duba falan mara aka misahu yayin da shi mai gida ya ga riga annabi Yusuf kudda min duburin an yaga ta ne ta baya yace to kala sai ce innahu min kaidikun kai mata wannan yana daga cikin makircin ku na mata eh wannan yana daga cikin makircin ku na mata kece kece dai mai laifi sai kika biyo shi yana gudu kika kama mai riga yana kokarin kwacewa har ta yage tunda gashi a baya inda kai da kunna azim kai da ba ku ku mata makircin ku mai girma ne makircin ku na da girma to lalle kan makircin mata na da girma in aka samu makiran matan ai sai dai Allah ya tsallakar da kai kawai daga makircin su baka iya ya gani duk kullu kullun shedan da makircin shedan a alqur'ani cewa inna kaida shedani kana da'ifa makircin cin shedan faqatilu awliya shedan inna kaida shedani kana da'ifa Allah ce ku yaki masoyan shedan makircin shedan da tanadin shi dai rauna ne amma kun ji na mata sai aka ce inna kaida kunna azim tanadin ku makircin ku mai girma ne na gani su Allah ya kiyaye mu da makircin mata amma akwai kisoshi da yawa na makircin mata wanda dai mutum kana wanda ke ganin ya fi karhin makircin mata to ya bi a hankali sai Allah zai kiyaye ka daga makircin nasu yawa kawo inda kai da kunna azim na Yo فأعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخائنين Allahu akbar wai malam wannan na cewa malam ya zuni na kano a mai waka ali na a ba ali na mai akilu ali ya ce wai su ka bugu su riga yin kuka ba ai magana ba su je su tsara ta eh mata kenan ita za ta gunza ma abin tsiya amma aka zo magana ta fashe da kuka ta ce ta bari ta lalace wanda bai sani ba ya ce kai wannan cutar baiwa Allah ne yake gaya har ta fashe da kuka nan ko ita ce matsayaciyar da Allah ya kyauta sun iya makirce iri-iri fiye da yadda mutum ke tsammani to shi ne shi mai gida ke tafiyar azizu misra sai ce yusufu a arzi an haza wa sarfiri li zambiki innaki kunti min al-khati'in ce kai yusuf a arzi an haza ka kau da kai daga wannan abin da ya faru kai shiru da bakin ka ka gaya ma kowa shi mai gida yana nihin ma a magana kawai kan ma kowa ya ji a riza an haza ka kawai da kanka daga wannan kawai ka yi haƙuri kuma kanka gaya mu kowa ke kuma mai laifi wa saka fili da zambiki ki je ki nemi gafarar laifinki ke kika yi laifi ke ce mai laifi innaki kunti min al-khadi'in ke lallai kin kasance daga cikin masu aikata laifi e kina da cikin masu aikata laifi ba masu kuskure ba e la alarudin aka ce khadi khadi'u wanda ya aiki da gangan shine khadi'u ai wanda ya kuskure shi sunan shi mukhadi'u mai yin kuskure amma ce khadi'u khadi'u da cewa ake da ta aka innaki min al-mukhadi'in to da ya ce ba kuskure ne amma innaki kunti min al-khadi'in kin kasance daga cikin masu tabkata aza da gangan eh ke ce mai laifi ke kika yi aikata abu da gangan ba wai da kuskure ba eh nake kunti min al-khadi'in saboda haka idan ke ki je ki nemi gafara ubangijinki inda dai abin da zai faru bai faru ba kai kuma a yusufu kai shiru da wakin ka ka kauda kai daga wannan magana kan ma kowa ya ji ta haka abinda mai gida yake hukunci kenan na'am wa qala niswatun fil madinati imra'atu al-aziz turawidu fatiha an nafsi qad shaghafaha khubza
ayyo inna lanaraha fi dhalalin mubin Allahu akbar to shi mai gida ya nihin ariha magana kan kowa ya ji to kasan kuma shi abu ya faru musamman babban gida na sarauta akwai ko ba 'yan waje akwai 'yan ciki-ciki musamman abin da ya shafi mata akwai irin su matan shantali mai ba sarki abin sha akwai irin su matar mai ba mai kula da abincin sarki akwai irin matar su shamakin sarki akwai matar shugaban gidan yari eh haka dai malamai suka ce akwai mata mai kula da gidan yari mai kula da ba sarki ruwa mai kula da ba sarki abinci mai to kamar dai mata su biyar haka duk suna nan kusa kusa to labari ya isan musu kusan duk suna jin abubuwan da ke faruwa sai kuma ka san magana za ta yaduwa kuskus kuskus ko maza ne ma balle mata gidan abun baki da to sai labari ya kuma ya ta yawo a cikin mata ya ta yawo cikin mata cikin gari wa qala riswatun fil madina sai ma wasu mata cikin gari madinatu misra sai suka rika bada labari na ta kai ba ku ji abin da ya faru imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi matar sarki wato aziz mun ce aziz akwai sarkin misra shine ar-rayyan shi ko wannan mijinta azizu misra shi kuma shine kaman prime minister ko wani dai babban minista wanda ke kula da tattalin arzikin kasar misra a lokacin shine shine to sai aka ce imra abdul aziz matar kaman ka ce matar mataimakin shugaban kasa turawai da fataha annabci ta je kai ta yi abun kunya ta je tana neman yaron ɗakinta ta yi lalata da shi wai ɗan ɗakinta wanda yake ita ta raine shi wai tana neman ya lalata da ita ta yi labari ke ta yawo cikin gari wajen mata suka ce kada shagafa hau ba kai lalle wannan tsananin soyayya ya shiga zuciyarta eh ya shiga wato ya shiga tsakiyar zuciyarta da soyayya sosai ko wannan abu ya kai mata inda ya kai mata dan yaro dan takin ki ke ki kare ne ni kuma ki zo kina neman wani abu tare da shi inna lanaraha fi dalalin mubin suka ce kai mu muna ganin dai wannan matar sarkin nan fi dalalin mubin tana cikin wani kuskure ba bayyanan ne ba haka ya kamata ta yi ba ba ta kyauta ba ba ta kyauta ba aka yi ta ana ta gudu cikin gari to na'am فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعددت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم الله أكبر طب aka ana ta labari cikin gari kuma ga shi san labari ga wanda yake babban mutum sananne ai yanzu ne yake cika gari ko eh akwai wanda in yi abu shi kenan ko unguwarsa ma ba za a gama sani ba amma aka ce wani ne kai wani wani ne wacce ce kai ba ta ba ta sarki wani kaza ga abin da ya faru ga abin da ya faru nan da na abu ya yadu to falan ma sabi adbi makarihinna yayin da ta ji irin makircin da suke mata ana ta mata maganganu ta gefe a ɓoye ana zarginta to sai ta shirya wata hikima wadda za ta nuna ma mata cewa to ai ita ta ma yi kokari gara ma ita da da mata ba su su ba su ga abin da ta gani bane shi yasa suke wannan bari ta nuna musu cewa ita ta ma yi dauriya ta ma yi kokari arsalat ilaihinna sai ta shirya wata walima ta yi gayyata arsalat ilaihinna duk ta aika musu da gayyata kamar inda zaman ne zai ta buga an mutum duk ta aikata ba aika ba matar wani matar duk manya manyan matan manya manyan mutanen nan da suke mata gududi duk ta aika musu suka daga yana ta tana gayyatar su walima duk kuma suka halarta da suka halarta wa arsa ilayhinna wa atadallahunna muttaka'an ta shirya musu guraren kishin gida gurin zama da gurin kishin gida kamar in irin yanzu ne ai ka shirya kujeru na alfarma ka zauna kuma ka kishin gida sannan ta aje musu kayayyakin abinci iri-iri da abubuwan ci da abin sha aka kawo musu kuma fawake abubuwan da sai an ɗan sa wuka ku kaman irin apple haka irin lemu irin ɗan wani abarba haka wanda sai an ɗan sa wuka a ci da shi duk ta shirya sai da shi kuma yusufu dama ɗan gidanta ne ta ce ya caɓa kwalliya iyakar kwalliya bayan wannan kyan nashi na ɗaukar hankali ya caɓa kwalliya iyakar kwalliya shi kenan ta ce to ya zauna sai ta kira shi sai da an kai shi ana cin abinci an gama cin abinci an ɗau wukake ta aje kuma kowa aka aje mai wuka mai kaifi kowace ta aka aje mata wuka a bakin kujerarta mai kaifi an zo an shagalta ana fira ko apul haka ko ana yanyanka lemu sai ta ce ma Yusuf to abin da take so kawai fito daga wannan kofar ka ratsa kai salamu alaikum sannan ku kawai ka wuce eh kawai shikenan abin da take so sai an shagaltu kowa ta ɗauki wuka tana fere-fere sai Yusuf ya zo ya dal suka ga ya fito da kwarjinin nashi da haske kowace ta saki baki tana yanka ta ita zaki baki tana ga wuka mai kaifi a hannu tana yankan abin da za ta sha ta mamanta mai suke kallon yusufu ji ya dauke hankalin ko ce shashar a hannunsu suke jini na zuba ba su ma sani ba duk suka yin yanki hannuwansu kan yusufu ya gama wucewa sai shi kenan wa adar kulla wahid da minuna sikina ta ba kowace ɗaya daga cikin su wuka bayan ta shirya musu abinci da abin sha da kuma kayan marmari wanda sai an sa wuka wa qalat sai ta ce bai so ukhruj alaihin fito wajen su ka ratsa ka wuce kawai ba sai kai ma magana ba ai fa falan ma ra'ayna yayin da suka ga annabi yusuf ya gitta tsakanin su matan nan akbar na wai suka girmama shi suka kai wannan wane ne kai wannan mutum ne ko wannan kai wa qulna suka ce hasha lillahi fala mara ido aka bar na huwa ka tsana aidiya hunna suka girmama yusufu suna ganin anya wannan ko mutum ne ko ka tsana aidiya hunna suka ta yanyanke hannuwansu jini na zuwa ba su sani ba ba su sani ba wa qulna sai suka ce hasha lillahi ka tsarki ya tabbata ga Allah ma haza basharan wannan kan dai ba mutum bane wannan ba mutum bane in haza illa malakun kare wannan ai wani mala'ika ne babba ta ina ya biyo nan ya zo nan duk sun rude ga sai da bayan ya wuce suka ga hannu na ta zuba da jini da an yayyanke eh gani yan mintuna ha kaga mai ta nuna musu ita da zauna da shi tun yana yaro har ya kai ga ya zama babban mutum amma ba a taba jin wani labari ba sai wannan so ɗaya din shi ma abin ba ta samu sa'a ba ko to zo ga shi ganin mintuna ɗan mintuna kalilan ya sa ta sun yanke hannuwansu ba su sani ba ashe ita da mutuwa ta yi kenan da irin su ce in ha suka ce in haza illa malak kai wannan ai ba wani ba wani ba wani mutum bane face mala'ika ne kawai mala'ikan ma cikin ma mala'ikun ma karimun mai girma mala'ika ne babba wannan cikin mala'iku wani mutum ne ya fi karfin a ce mutum ne wani mutum za a gani da irin wannan kyan suka duba da sun sharɓa hannuwansu da wuƙa jini na zuba kawo za ta mai da martani qalat fa zalikun allazi yumtunani bi
ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين الله أكبر تو قالت سيما أما تعزيز مصر تتي تو قدوب عنهم me ya faru a wannan mai fim da ya wuce mai kamar mala'ika da ya nauka sai to kun dai gan shi ko ku duba hannuwanku ya ga gudu kuka yanke hannuwanku wallahi wannan to ai ni ban ma sani ba ke ke dubi hannuna ke dubi ne ta ce to fa zalikunna alladhi lumtunnani fi wannan shine wanda kuke ta zargi na game da shi kuna cewa na nemi dan daki na wa yau to shine wannan gashi ko minti ɗaya biyu uku duk kun yanke hannuwa ashe da ku ne yake ɗakin ku da kila ma ba a san me zai faru ba to tunda kun gani da idan ku yanzu sai ta multa ido ta cire maganar kunya kuma ta ce wala qad rawatuhu an nafsihi eh lalle yadda kuka ji labarin haka ne na nemi na neme shi in yi biya bukata ta da shi amma fa sa'asam ya kene ne ya kiyarda ya yi kene ne ya kiyarda sai shi ne fasta a san ba amma ce famta na'a ba famta na'a ya ƙi to fasta a san ya fi kaiwa matuƙa e kaman ka ce ya ƙi ayin ka ce ya ƙi ya ƙi ko amma haka ce ya ƙi ne ne ya ƙi ai ka ga wani ƙarin ƙara ma abin ƙarfi ne ko to shi ne fasta a san wala na hakika yadda ko ji labarin haka ne in ma abin kunya ne na yi ni na ne mai da kaina din na ne mai in mu'amala da shi amma fa sa azu ya kene ne ya ki kun gan shi dan ya kene ne ya ki yadda tunda kuma gashi ku gani ɗaya ma yasa duk kun fita hayyacu yace kuma bari ku ji ban haƙura ba wala in lam yafa'al ma amuru in dai bai aikata abin da na ce yayi ba la yuzjalanna to sai ku an sa shi cikin kurkuku wala kuna min sagirin sai ya kasance cikin kaskantatu sai an wulakanta shi tunda nan nemi abin da nake bukata ya kiyarda to in habba yin ba sai ya shiga kurkuku ko ya shiga sai ya kasance cikin masu masu samun kaskanci ta cire ta cire bargon kunya ta ce i hakan ne kuma yanzu ma tana kan bakanta in har bai yarda buga abin da zai faru ta muje malam قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين الله أكبر to daga nan sai fitina ta ƙara abkuwa ga annabi yusuf alaihi salam wannan mata sai a rika kewaya ina za a ga yusufun nan ne to kai ka bi umarnin iko ɗakin ka mana ya za ka yi mata haka ya za ka yi uwar ɗakin ka haka ka bi kai ka ba ta haɗin kai mana kaga kuma daga nan su ma yin shigar da tasu bukata a ego garin a umarce shi ya bi umarnin uwar ɗaki shi to daga nan ita ma mai ba da mai lallashi ita ma sai ta shigar da ta bukata to sai fitina ta mai Yusuf yawa mata suka yi mai ta ko ta ina in ya hito mata neman ya za su haɗu da shi suke in ya yi wani waje mata neman ya za su haɗu da shi suke to gashi kuma da ba matan sarki ta ayyana cewa in bai bai biya bai aiki aikata abin da ta sa shi ba sai ya shiga kurkuku wannan magana kurkuku ta shiga kunnen shi to shine sai yayi addu'a qala sai ya ce rabbi ya ubangiji ni dai kam asijinu shiga kurkukun nan a habbu ilayya shi ya fi soyuwa gare ni ya ubangiji min ma ya da una ni ilai fiye da abin da wannan matan suke kira na zuwa gare shi ya ubangiji gara a kai ni kurkukun in huta da wannan fitinar shi ya fi alhairi gare ni shi ya fi soyuwa gare ni daga irin abin da wannan fitinar da matan suke kokarin su afka ni a cikinta wa illa tasrif anni kai da wannan ya ubangiji in baka ije min makircin wannan matan ba asbu ilaihinna karshe sai in karkata wajen su shedan ya samu karkata wajen duk da yake shedan bai tasiri kan annabawa amma amma dai dole ya tawazuwa wajen Allah subhanahu wataala domin shine mai yin komai ya ubangiji in baka kautan min da wannan makircin nasu ba asbu ilaihinna ina jin tsoron ka in karkata wajen su in kuma na karkata wajen su a kumminar jahili na koma na kasance cikin jahilai kenan wanda ba san inda abin da ke musu ciwo ba na zama cikin masu saban Allah ya ubangiji gara ka sa a kai ni kurkukun ya ce mani na'am فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن نعم إنه هو السميع العليم fastajaba lahu rabbuhu sai ko ubangiji shi ya amsa mai addu'a shi fasarafa anhu kaidahunna ya juyan mushi ai kashe wannan abu fasarafa anhu kaidahunna sai Allah ya juyan musu da ya juyan mushi da makircin matan nan ya kai shi inda ba shi ba ma su ba su gan shi ba bai gan su ba balle ya shiga cikin fitina ka gani fasarafa anhu kaidahun Allah ya amsa addu'an shi juyan mushi da makircin su innahu huwa samiul alim ko shi Allah subhanahu wataala shi mai ji ne ga dukkan wanda ya kira shi ya yi addu'a ya roƙe shi Allah na ji shi balle irin zababbun bayan shi al'alimu mai cikakken sani ne game da duk halin da bayan shi ke ciki to annabin Allah ya roƙai ga abin da yake so don ya samu kariya daga fitina kuma Allah ya amsa zai mai haka din na'am ثم بدا لهم من بعد ما أولى يأتي ليسجنه حتى حين الله أكبر ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ثم بدا لهم sai al'amari ya bayyana gare su shi sarki da mutanen shi min ba ma ra'awul ayati bayan sun ga ayoyi da alamomi wanda hakan ya kamata a yi al'amari ya bayyana gare su cewa la yasjudunnahu lallai su kai shi kurkuku din ya fi zama hatta hin har zuwa wani lokaci abin maganar ta wuce a manta da wannan kuma a shiga wani layi har zuwa dan wani ba a ayyana lokacin zaman da zai a kurkukun ba amma dai a kai shi kurkukun dai a kauce ma wannan fitinar lokacin da abu ya kai inda ya kai ana ta maganganu ita matar sarki wanda yake a gidanta ta tada ma sarki kai ba to ita gaskiya surutai sun yawa ko dai ya ba ta dama tunda ana ta mata surutu ko da ita ta kare kanta ko kuma ya dau mataki to shine aka ga cewa matakin da ya kamata shi Yusufin dai a a kau da shi a a kai shi kurkukun da ta ambata to shine aka yi haka sai aka kai shi kurkuku kurkuku annabi yusuf yanzu yana nan inda aka sa shi eh in mutum- in Allah ya sa mutum ya je ne mu gani ya zai gani zai ga har kurkukun yusuf yana nan eh, a- a a tarihi na a misra'i na'am ودخل معه السجن فتيان Mm.
قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا
Mm.
وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه Mm.
نبئنا بتاويله Mhm.
إنا نراك من المحسنين Allahu akbar to alqur'ani ya ce da aka kai shi kurkukun nan fa labisa fi sijni bid'a sinin ya zauna cikin kurkuku wasu yan shekaru me ya bid'u alisahi abinda dai bai kai goma ba eh abinda bai kai goma ba shine bid'u ya wuce uku ya wuce biyar bai kai goma ba shine bid'u shine aka ce an fi tafiya akan cewa ya shekara bakwai a kurkuku eh amma akwai masu zuwa shekara sha biyu amma tana ce bid'u bid'u sinin ba zai zama sha biyun ba an fi ganin bakwai ɗin ya zauna a cikin kurkuku to lokacin da ya shiga kurkuku ɗin nan wada kala ma'ahu sijina fatayan akwai wasu matasa guda biyu sai suka shiga kurkukun tare da shi shi yana ciki ga abin da ya kai shi neman kubuta su kuma waɗannan laifi suka yi ana tuhumar ɗaya ko kuma duk ana tuhumar su baki ɗaya daga wajen gidan sarki sai aka kai su kurkuku su ma wasu matasa ne guda biyu wannan shike kula da ba sarki abinci wannan shike kula da sarki rayyan ba shi ke ɗifir mijin wannan matan inda annabi yusuf yake ba ainihin babban sarkin baki ɗaya shi ke kula da bashi abinci wannan shi ke kula da bashi eh, shayi da abubuwan sha haka sosai kasan yadda duniya take wasu makiya 'yan adawa suka haɗa kai da shi wannan mai ba sarki abinci ya ƙoƙari ya sa ma sarki guba a abincin in in sarki ya ci ya mutu in suka zama suke sama to za a yi mai kaza za a yi mai kaza za a yi mai kaza kun san makircin duniya ba yau aka fara ba shi yasa in ka zama kai wani abu ne to dole sai kana kaffa kaffa da mutane eh wani zai zo ya ta ma dariya amma makiyinka ne suna na a gindinka amma zo yake ya kifar da kai a gani dole sai ana kaffa kaffa hattara to saboda haka ya aka haɗa kai da mai bada abinci ya sa ma sarki guba to shi kuma mai ba sarki abubuwan sha shi kuma sai aka yi akan kunnen shi ba a san ya ji ba shi kuma ba maha'inci ba ne to wannan mai dafa abincin sarki ya ya ya ya riga ya ya san sa guba ya kawo ma sarki abinci shi kuma wannan ya kawo abin sha sai ya tabbatar an sa guban nan shi wannan mai ba sarki abin sha sai ya ga ya ce to ranka ne kakkace wannan abincin kakkace wannan abincin me me yasa ya ce an sa mai guba an sa mai guba ni na ji abin da ne to na ji wannan an sa kai kuma naka abin shan fa a yace ni na wallahi alau aka ce to naka to sha naka a gani ya dauki dashi ya sha ya sha lahi alau to kai mai abinci da ya ce ka sa guba dauki ka ci kai ma sai ya kici ha ka ci ya kici to a kaga akwai wata magana kenan to shikenan sai aka hada su duka su biyu sai aka kai su kurkuku dan sai an yi bincike kenan ko wanda ke da gaskiya duk da yake ga mara gaskiya ya bayyana amma dai ba a san kila wannan ko har da shi aka kulla daga baya ya ga cewa kuma ya yi nadama ai ana yin haka ko a kulla a kulla abu da mutum sai kuma daga baya ya ga cewa yana so ya zuke to shine sai aka kai su kurkuku baki ɗaya sai an yi bincike an tabbatar to sai suka zama suna tare da annabi yusuf cikin kurkuku ne da kala ma wasu da fataya to ana nan kwana da kwanaki kala ahaduhuma sai ɗaya daga cikin su ya ce ma annabi yusuf saboda sun ga yana allah ya sanar da shi fassarar mafarki sai suka ce to a- a- a- yusuf mun yi mafarki dukan mu mubin nan mun yi mafarki wallahu alamu an ce kirkiran mafarkin suka yi don su jarraba annabi yusuf an ce kuma da gaske ne amma dai daga ƙarshe sun ce ba ba su ba mawarkin suka yi ba yace to ai kuma an riga an gama qala ahaduma sai ɗayan sai ce inni inni arani a asiru khamra ni na ganni a cikin mafarki ina matsa inabi ina mai da shi giya kamar yadda na saba ina yi sarki abubuwan sha in mai shayi in dawa mai dan barasa da sauransu kun san lokacin wancan ba ba lokacin annabi bane shi annabi Yusuf a lokacin bai riga ya zama annabin ba su kuma waɗanda yake tare da su dinnan duk ba magana ce ta musulunci ba sai ce na ga ina matsa ma mai gidana inabi ina mai da mai shi giya kamar yadda na saba dayan kuma ammal wa qala al-akhar shi kuma dayan yace ni inni araniya ahamilu fawqa ra'si khubzan ni kuma ni maharkin da nayi ni kuma na ganni ina dauke da waina ko gurasa a bisa kaina amma ta ko bire ko kace ina dauke da wani biredi dan da khubzu duk abin da za a sa a wuta a toya ya ta ya kumbura nan ya tashi sunan shi kubzu da fulawa a larabce yanzu waina ce biredi ne waye waye irin gurasan nan ce mai faɗi akwai wani kubzu na jajayen mutanen nan da suke ci wanda yake kusan shine mafi yawan abincinsu wanda ake da fulawa yanzu ko saudiya kaje akwai wannan kubzu din da suke ce mata mai kamar faifai wanda in ku in talakawa ne kun je ba ku da isasshen guzuri in ka so faifai guda sai ku ci ku ci ku batta in dai kun samu dan mahaɗi to shine to duk kumdu dai abin da ake gasawa da wuta ya dan yi kumbura to ana ce mai kumdu har biredi to ina ga ni na ganni mu a mawarki ina dauke da kaman biredi haka ko wata gurasa takulun ɗaya rumin ra'asi tsuntsaye suna zuwa suna ta cin wannan abun a bisa kaina kagani wa qala akhar inni arani inni arani ahamil fawqa ra'asi khubzan ta'kulu tayru minhu sai suka ce ma annabi su nabi na bi tawili ka ba mu labarin fasara wannan mafarkin namu ya yusuf kagani nabi na bi tawili inna naraka minal muhsinin mu muna ganin ka kana daga cikin masu kyautatawa mun ji aka zo maka da fatawoyi da magana na mafarki ka warware su nan da nan to mu ma ga namu mafarkin ka warware mana ka ba mu labarin fassara wannan mafarki na'am قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما
نعم ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون الله أكبر to kun ji dama annabi Yusuf Allah ya ce fala walan ma balaga ashuddahu atainahu hukuman wa ilma go to zai aikin da aikin da aka sa shi ai sun nemi fatawar ya ba su fassarar mafarki to yanzu ba fassarar mafarkin zai fara ba su ba tukunna ya samu hanya ne sai ya yi musu da'awa tukunna sai ya musu da'awa su kadaita Allah su bauta mai to sannan kuma sai ya gaya musu abin da suke nema sai ya ce zan ba ku labari aini ba ma wannan mafarkin naku ba la ya te kuma da amun turzaqanihi wani abinci ba zai zo muku ba wanda za a za a azurta ku da shi a kawo muku ku ci ko me za a kawo muku ko na sahe ko na rana ko na yamma illa nabba'atu kuma bi tawili sai na ba ku labarin fassarar shi kabla an ya ce ku ba tun kafin ya zo kamar yanzu ina iya cewa yau da rana za a kawo muku abinci iri kaza da daddare kaza za a kawo muku gobe da sahe wajen kari abu kaza za a kawo muku zan iya gaya muku kamar yadda annabi isa ya ce wa unabbi'ukum bima ta'kuluna ma tadakhiruna fi buyutikum ko annabawa ne Allah na sanar da su da abubuwan da ke koyi in yaso to yace ba ma wai wannan muharkin ba ni duk abin da ke koyi in Allah Allah ya sana sanar da ni in faɗi muku ba wani abinci da zai iya za a iya kawo muku nan ku ci kafin ya zo ina iya gaya muku cewa abu kaza za a kawo muku anjima da yamma abu kaza za a kawo muku gobe da sai kaza za a kawo muku kabla an ya ce kuma tun kafin ya zo zan iya ba ku labari zalikuma mimma allama ni rabbi amma dan kasa ce ko bokanci ne ko ziri ne yace zalikuma kun ga wannan abubuwan da na gaya muku mimma allama ni rabbi yana daga cikin abin da ubangiji na ya sanar da ni ne ba wai wani bokanci ne ko wani sihiri ba kuma ina gaya muku ni ubangijin nan da ya sanar da ni wannan shi nake bauta mawa inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun ni na bar addinin addinin mutanen nan wanda su ba su imani da Allah ba ku kuma su masu kafirce ma ranar kiyama ne ba su yadda za a akwai wata rana ta ƙarshe wanda za a tashi har a yi hisabi kowa ya samu sakamakon shi ba wanda ba su yadda da wannan ba ne na bar addinin su eh na bar addinin mutanen da ba su imani da Allah ba kuma sun kafirce ma ranar lahira ni ba da tare da su ba wannan addinin nike ba yayin da kuma su ai wannan din suke yi ko واتبعت ملة آبائي واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء نعم ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون Allahu akbar to ga wannan aya tana da tsawo ko mun shigo tsakiyar wannan da'awa ta annabi yusuf alaihi salam da yake ma mutanen kurkuku abokan zaman shi kafin ya ba su amsan mafarkinsu to ba za mu iya gama kissar kafin lokacin mu ya cika ba za mu tsaya daga nan gobe insha Allah za mu dasa daga nan cewa wata ba ta millata aba iya ibrahim din nan yawa za mu ci gaba daga nan insha Allah in Allah ya kai mu gobe tsakiyar da'awar annabi yusuf ga abokan zaman shi na kurkuku yana kiransu zuwa ga kadaita Allah da bauta mashi wato dama ce shi mai da'awa kowa abin da yake yake gaban shi shi yake yi shi mai da'awa duk inda ya shiga wata yar dama yake nema kawai wanda zai yada da'awar shi ko to annabi yusuf dama ya samu wajen abokan zaman shi na kurkuku bukatar su ta kawo su wajen ta kawo su wajen shi to shi kuma zai gabatar musu da tashi bukatar ta yi musu da'awa su kaɗaita Allah su rabu da addinin ƙarya na bautar gumaka na'am to bari mu amfani da wannan ɗan sauran mintuna a tambaya menene akwai tambaya ku eh amma bai masauran ba to wannan akwai yar damuwa an domin zai haifar da abubuwa da yawa na farko inda tsautsai zai sa su sauran 'ya'yan da bai mawa ba su mai tawaye su rika kin yi mai biyayya kuma ko ba shi kila wannan zai haifar da gaba tsakanin wannan da ya nuna ya ma wani abun da waɗanda bai mawa ba wata rana wanda daga cikin sahabbai ya zo da ɗan shi ya ce ya rasulallahi ni na wannan ɗan nawa na ba shi wani bawa annabi ce a na zo in gaya maka ka shaida ya rasulallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a to duk sauran 'ya'yanka kowa shi ma ka ba shi yace a'a shi kadai dai na ba yace kuma kana son a wajen biyayya duk su zama maka daidai yace kwarai kuwa yace to a wata ruwaya annabi yace to je ka kafa wani shaida ba ni ba ni ba na shaida kan zalunci wata ruwaya kuma annabi yace a to ku ji tsoron Allah dai ku rika adalci tsakanin 'ya'yanku wannan abun ni ka je ka kafa wani shaida ba ni ba sai ce shi mai bada ruwayan wanda ma aka ba kyautar ne yake ba da ruwa ya ce sai babana ya zo sai ya fasa wannan kyautar da ya bani sai ya janye ta yauwa in ka tashi mutum ya tashi ma ya yi kyauta ya yi ma kowa da kowa amma kamar yadda kace kuma akwai wannan shi akwai wani abun da uban ke so a yi ya yi ya yi a yi shi wannan shi ke yi su kuma waɗancan sun bijire sun ki ai kaga wannan wani abu ne a fili yana isa to wani ku zo ku zo kun ga ku na ce ku kaza kun ki na ce ku kaza kun ga wani shi ke biye da ni sau da kafa kuma kuma kun sani na ce kaza ya yi inda na ɗora shi ne to saboda haka zan taimakai zan mai kaza zan mai kaza ku kuma mai so mai so shi ma mai shi ma ya bi abin da nake so in yi wannan kaga wani abu ne wanda yake a fili kowa ya san cewa ba wai wani fikon soyayya ba ne duk wanda ya fi kyautata ma ake ma za ka fi san ka kyautata mashi su ma kaga za su gane laifin to wannan shi ne amma dai ya fi kyau a yi adalci kowa a yi babashi don gudun fitina to akwai wata to bismillah wacce ce wannan rubutatta na'am a bayan kwana tamanin wai mace ce ta haihu ta haihu bayan ta haihu har kwana tamanin kwana arba'in biyu kenan kuma sai take tana azumi kuma sai take ganin jini a wannan ai jinin ba na haihuwa ba ne shi jinin haihuwa iya kashi kwana sittin in aka kwana 60 to jinin haihuwa ya kare to sai dai kuma bayan karewar jini in aka samu kwana sha biyar to in aka ga wani jini kuma ya zo to kuma ta yi wani haila ne sai akwai matar da ko tana shayarwa za ta yi haila ta sai ta tsaya ta tuhumi yadda al'ada ta take idan ko tana yin goyo tana haila ba ta fasa yin al'ada irin wannan to gashi ta kwana tamanin to ta yiwu ai jinin haihuwa da ya riga ya gama karewa ta yiwu wannan na haila ne ya zo zai iya hana ta azumi idan na haila ne اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد